أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan darasi da muke gabatarwa wato mai taken التأملات في الآيات القرآنية كوكما الفوائد كو الدروس المستنبطة من الآيات القرآنية كوكو الاستنباطات من خلال الآيات القرآنية mun gabatar da karatuttuka daban-daban a cikin ɓangarori na alkur'ani mai girma to a yau za mu tashi ne a cikin suratul bakara a shafi na ƙarshe cikin suratul bakara a ƙarƙashin ayar wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance akan balaguru an gane ko wannan ayar ibnu ashur a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya nuna cewa atafi ne an kai akan ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini domin waccan ayar tana bayanin idan musulmi sun kasance a gida an gane ko ma'ana ba akan balaguru suke ba to kenan babu wata matsala ga yadda za su yi mu'amala to Allah subhanahu wata'ala da yake allamul ghuyub ya san komai to wani lokaci dan adam yana gida wani lokaci kuma yana akan balaguro to shi yasa sai aka yi zancen abin da shi ko idan hali ya kama ana hali na balaguro hali na uzuri da lalura kina sai zamanto atafina an gane ko abinda kuma zai kara ma wannan ma fitowa a fili shine da illa da yace illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum kaga hadira nan duk da yake ba yana nufin kuna halarci cikin gari ba amma dai yana nuna cewa an ce hadira ga ta halarci amma galibi irin wannan kasuwanci ya fi kasancewa a gida mun fahimci wannan da kyau ko kinan kaji atafin da aka yi ba sani ko mun fahimta ba to wannan kenan sannan kuma yana iya zamantowa wani hukunci ne aka dora akan wani hukunci bayan an yi bayanin bashi da yadda ake rubuta bashi sai aka zo kuma zuwa ga hukunci na wato abin da ake kira jingina abinda ake bayarwa jingina kenan intiqal min hukmin ila hukmin akhar ko intiqal min halin halatul hadar ila halatul safar mun gane wannan da kyau to don saboda haka shi ne wannan alaka tsakanin aya da ayar da ta gabata to wa in kuntum ala safarin in kun kasance akan balaguru walam tajidu katiban buku samu wanda zai yi muku rubutu ba an gane ko wannan ita ce ƙira'a ta jamhur akwai ƙira'a shadda walam tajidu kitaban ba ku samu littafi ba ma'ana abin rubutu tunda ko an samu mai rubutun ina fata an fahimce ni ko an samu mai rubutu in ba a samu abin rubutu ba ai yanzu dai da sauran aiki ko ba haka nan bane to shi kitaban masdar ne kataba yaktubu kitaban shi yasa Allah ce kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum kenan kitab Allah alaikum katab Allah alaikum zalika kitaba mun gane wannan da kyau to wannan kenan to wasu kuma suka tafi ce a'a shi wannan masdar kin ne alkatibu marubuci shine ake nufi da walam tajidu kitaban domin ahyanan ana zuwa da masdar ana nuhin ismu alfa'il ko ismu maf'ul duk yana iya zuwa kenan utliqa alkitab ala alkatib mubalaghatan don kai matuka ana cewa fulanun adlun an gane ko kinan mubalaga ne wasu ka ce a'a walam tajidu za kitabin ne ba ku samu ma'abucin rubutu ma'abucin littafi ba wanda zai muku rubutu ko kuma ya zamanto a'a utliqa al-masdar wa urida bihi ismu al-fa'il wa lam tajidu kitaban ay wa lam tajidu katiban ne amma sai aka kashi masdar lil mubalagha ban sani ko mun fahimta ba akwai kuma qira'a shadda ce ita ma wa lam tajidu kutuban in ba ku samu littattafai ba jam'i na kitab ko ba haka nan bane to waɗansu malamai suka ce to nan kutub i'tibaran lin nawazil saboda ba mutum guda bane zai iya balaguro cikin musulmi wannan hali ya kama shi ban sani ko mun fahimta ba wa in kuntum ala safarin in kun kasance akan balaguro walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun maqbuda wannan ita ce qira'a wato ta jamhur amma ibnu kathir al-makki al-qari al-muqri da kuma abu amr ibn al'ala al-basri an-nahwi sun karanta wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban faruhunun maqbuda gani ko yawwa farihanun da faruhunun to wajen qira'at ya kamata me bambanci tsakanin rihan da ruhun ko ba kanan bane waɗansu daga cikin malamai na lugha suka tafi cewa da rihanun da kuma ruhunun ko ba haka ba dukkan su jam'i ne na arrahnu abinda an ka bayar wa jingina yanzu kaga an ka ce saqfun mislu rahnun jam'uhu suquf kaga ruhun ina fata an fahimci ni rihanun shi ma sai ya zamanto jam'i ne ina fata an fahimci ni sai ya zamanto jam'i ne ka'bun shine wannan ake kira idon sahu ko jami'in shi ana kiran shi ki'ab ina fata an fahimci ni waɗansu daga cikin malaman lugha suka ce a'a ina fata an fahimci ni jam'ul jam'ina shi wato rihanun jam'i ne na ruhun sai zaman to jam'ul jam'i kenan kenan samarun dan ice jam'in shi wato thumur to shi ko jam'ul jam'i thimar ina fata an fahimta haka waɗansu sun kaci kenan dai ko zaman to jam'u ko zaman to jam'ul jam'i ina fata an fahimta almuhimmu farihanun maqbuda to in ana kan balaguro ba a samu abin rubutu ba sai a bada rihan wato abin da ake ce ma jingina kaya na jingina kina an ce an jingine su kinan waɗanda ba a aiki da su mai su ya bada su ina buƙatar miliyon ɗaya sai ni baka mota misali ta miliyon goma idan ni kawo maka miliyon ɗinka ɗaya ka bani mota ta jingina kenan tausiƙi ne akwai banganu na malamai shan abin jingina sai ya zamanto kuɗin shi sun fi na jinginar ko ko su zo daidai ko ko suna iya zamantowa ƙasa duk dai akwai maganganu wajen malamai in ka diba cikin littattafai na hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya da kuma littattafai na fiqh da sun fassala bayani kan shi wannan ishara ce kawai da kuma littafai na tafsiri na ayatul ahka almuhimmu farihanun maqbuda ko faruhunun maqbuda malaman nahwu sun yi i'rabin sa akan fage guda uku waɗansu suka ce shi farihanun ko faruhunun tun da dukan shi yana da matsayin fa'il yake kenan fayakfi ruhnun ko kuma wato fayajzi'u ruhnun ko rihanun kina abin da zai isa shi ne a bada jingina waɗansu suka ce a'a shi rihanun kinnan matsayin mubtada yake ko ruhunun an gane ko kenan fa ruhunun maqbudatun takfi ko tajzi'u ina fata an fahimci ni ma'ana shi ruhunun maqbuda ko mujzi'a za su isa in ka gada maka kaddara ismi in ka gada maka kaddara fi'ili tajzi'u ko mujzi'a kenan waɗannan abin jingina za su isa a bayar da su waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi ruhunun kenan ko rihanun matsayin khabarul mubtada yake kenan fal wasiqatu rihanun maqbuda ko kuma fal wasiqatu ruhunun maqbuda an gane ko abinda zai zama tuwa wasiqa nan wasiqa ba irin wagga wasiqa ta Hausa ba ina fata an fahimci da takarda ma ana kiranta wasiqa wadda aka rubuta ta alƙawli tun da galibi alƙawli ne ake rubuta akan takarda ina fata ana fahimta ta to amma dai wasiƙa nan daga abin da yake asalin alwisaq abin da aka ɗaure abin da zai ɗaure haƙƙi na haƙƙin ba zai kubce ba mun gane ko to maqbuda waɗanda an ka karɓa daga qabada yaqbidu ne ismul maf'ul ne an ka ƙara ta'unna ni mu'annas ma'ana in kuna akan balaguro sai a bada rihanun maqbuda abin jingina ina fata an fahimci ni to anan akwai wata mas'ala mai muhimmanci kwarai da gaske shine da Allah ya ce wa in kuntum ala safarin in kuna akan balaguro to shin shi jingina ba a bada sai ana kan balaguro kaga ba haka ake nufi ba ana iya bada jingina ko a gida to wannan shine ake kira mafhumul mukhalafa amma wanda ba a aiki da shi wanda malaman usulul fiqhi suke kiran sa mawani' na i'tibar mafhum al mukhalafa an gane ko akwai mafhumul muwafaqa an gane ko akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa al a'la akwai al musawi wani lokacin ma sun ce akwai al'adna in ka diba cikin muqaddima ta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid zaka wannan zaka wannan sannan kuma akwai mafhum al mukhalafa shi kuma mafhumul mukhalafa kusan guda takwas ne ina fata an fahimce ni to kenan mafhumul muwafaqa da mafhumul muwafaqa da mukhalafa sannan akwai al maqtu' akwai al mabnun mafhumul mukhalafa akwai al maqtu' akwai al mabnun mafhumul muwafaqa akwai al maqtu' akwai al mabnun dole sai ka koma da cikin littafin usul fiqh ina fata ana fahimta ta sannan akwai maratib na mafhum al-mukhalafa an gane ko to mu aje wannan sai mu dawo zuwa ga shi abin da ya kai mu ga wannan karatu mawani na i'tibar mafhum al-mukhalafa su mawani na i'tibar mafhum al-mukhalafa mafhum al-mukhalafa guda takwas ne ina fata an fahimci ne mai son duk wanga bayani yana iya duba cikin muzakkiratu usulul fiqh الروضة الناظرة تاع الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين كوكما يدي بس كل تفهم أصول الفقه دبن دبن إن بطا أنفنشيني أبابي مفهوم المخالفة ده موانع أنا اعتبار مفهوم المخالفة أنغاليكو تو ما دلا شي مفهوم المخالفة باء أيكي دي شي إذن يتكروا ده أبو تقوس أبو تقوس نبطا أنفنشيني أبو نفركو zai yi zamantowa in ya zamanto fi ma'aradil imtinan idan ya zamanto Allah yana bayyana ni'imar shi ne gare mu to nan ba a ɗaukar mafhumil mukhalafa kamar inda Allah ya ce wa huwa allazi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya Allah ya hore muku kogi ko teku an gane ko litakulu minhu lahman tariya dan ku ci nama wanda yake tariyan danyi ba shi ke nuna in naman kogi ya bushe ba ba za a ci ba dan an nuna maka asalin shi danyi na daga inda ya taso mun gane wannan da kyau ɗaliban ilimi sai an yi hattara abu na biyu in ya zamanto wato shi zukira fi ma'aradi ta'kid in don ta'kidi na an ka kawo shi nan ma ba a aiki da shi misali kamar inda Allah subhanahu ta'ala ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna sace in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir har in sun yi imani da ranar Allah da ranar ƙarshe ba shi ke nuna mace don ta ɓoye abin da ke cikin cikin ta ba an gane ko kamar za a kafirtar da ita mun gane wannan saboda ya zo ne amin wa iyakun fi ma'arar da takid sannan kuma sun ka ce ba a aiki da shi in ya zaka wato muwafiƙan wato lilwaƙa idan ya zamanto ya zo ne ya dace da abin da ya afku to nan ba a ɗaukan mafhum al-mukhalafa misali kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna an gari ku a'a idza jara majral ghalib afwan kamar idan ya zamanto abu ne wanda galibi shi yake afkuwa wannan shine na uku din ko ba haka ba kamar inda Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wa raba'ibukum an haramta muku tunda daga hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku agolanku an gane ko idan ka aure mace ta haifi wata ɗaya ga wani mutum sai ta zo gidanka to an haramta maka wannan allati fi hujurikum sai an ka ce waɗanda a cikin gidajjajin ku su agola din ba ana nufin idan ka aure mace ba har ka shiga da ita diyatta idan ba gidan take tare da ita ba ta halatta gari ka a wannan ya kawo shi ne li'annal ghalib ita mace idan ta yi aure tana tafiya ne da yatta ya mace musamman in tana karama ko dan ta karami ko namiji na galibi tana tafiya da shi sai dai namiji shi da ya fara girma ana mai da shi gidan baban shi mun gane wannan da kyau to kenan wannan kharaja makharajal ghalib ina fata an fice sannan kuma ba aiki da mafhumul mukhalafa idan ya zamanto wato limuwafaqati alwaqi' in ya dace da waqi'in abin da yake faruwa an gane ko misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minnai su riƙi kafirai masoya min dunil mu'minina sai su bar mu'minnai an gane ko kada kada mu'minnai su riƙi kafirai masoya su bar mu'minnai to wannan ayar ta zo ne akan waɗansu da suka sun su kulla alaka da kafirai kawai su bar mu'minnai an gane ko ba wai ayar tana nufin ba ya halatta a hana a haɗa soyayyar musulmi da ta kafiri a lokaci ɗaya ba domin wannan waƙi'in su suna ƙoƙarin barin muminne ne gaba ɗaya su riƙi kafirai su ne masoyansu sai aya ta hana wannan ba dan tana nuna cewa ba ya halatta a haɗa soyayyar kafiri da musulmi don wasu ayoyin za su bayyana maka ba haka ake nufi ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ko ba haka nan bane gashi nan da ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ina fata ana fahimta ta to kaga wannan saboda ya zo ne akan waƙayi kamar misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ko adhafan mudha'afa ko ba haka nan bane kira'o'i daban-daban to nan ba ana nufin ba kada ka ci riba sai yak kadan tunda linkin ba linkin a'a can lokacin sun kasance suna cin riba linkin ba linkin ne shi sai aya ta magana akan hali akan wannan kamar inda Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata idan kana cikin su to ka tsaida musu sallah wasu sai suka ce to kenan in babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a salatul khawf tunda wa idza kunta fihim in kana cikin su to in bai cikin su ha ina ba ta ana fahimta da a ali muwafaqatul waqi saboda lokacin da abin yake sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayu shi sa aka bada misali da wannan misali kuma li muwafaqatil waqi kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن kaga wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum matan da sun ka yanke kauna daga haila in irtabtum in kuna shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to iddasu sai ta kasance wata uku wallahi lam yahidna ay kadhalika ko iddatuhunna thalathatu ashhur watan da ba su kai inda za su haila ba da wanda malamai suka fi hujjar mace ko bata kai haila ba ana iya daura mata aure amma ba a ce wajibi ba ka san ne waɗannan masu mu ce a ai ba a ce wajibi na ba musulmi ga suna suna auren mata masu 18 17 amma su turawa saboda kiyayya da addini sai su dauko misali guda ko biyu sai su ce to ai wannan shine kamar duk musulmi kowa mace ce yake aure yar shekara biyar ko bakwai ko tara ko abin da ya kama da haka sannan kuma su ba su zance wadda an kai ma ciki wadda wato ɗan karama ko wadda aka yi ma fyaɗe ina fata ana fahimta ta sannan kuma sun manta mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin koyi gare mu tunda ya aure Aisha tana da shekara wato abin nan shidda aka kai ta tana da shekara tara ina fata ana fahimta ta kuma shine abin da duk mafiyancin littafan hadisi suka tabbatar banda wasu littafai wanda sun ka zura cewa tana da shekaru fiye da tara din nan riwayat na Bukhari da Muslim da Abu Dawud da duk abin da suka tabbatar kenan amma sai a je a dauko ta riwaya da'ifiya a ce za abin nan ba ruwan mu tunda ya aikata mu Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana a sabanin qira'at Asim ya karanta uswatun hasana sauran sun karanta iswatun hasana da haka ba ruwan mu da wani kahiri tunda ba kahiri muka koyi da shi ba mai adamin kato shi adamin kato mace ta adamin mace bai da kwashi ba mu misali ba misalin da zai ba mu tambadadden duniya Allah kai mu tsari mun gane wannan da kyau ko to kenan in ya zamanto sai Allah ya ce in irtabtum fa iddatuhunna thalathu ashhur in kun yi shakka to idda su wata uku to in ba ku yi shakka ba a'a saboda lokacin da ayat ta sabaka suna shakka bu san hukuncin ba an gane ko eh to dan haka dai ba a aiki da mafhumul mukhalafa idan ya zamanto mi ya zo ne li muwafaqati alwaqi' an gane ko to kenan yanzu mun samu misalin in ya zo li limtinan in ya zo li ta'kid in ya zamanto jaryan majral ghalib ko kuma in ya zamanto li muwafaqati alwaqi'a ina fata an fahimta kamar inda Allah ce wato abin nan wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan kada ku cilastar da bayinku in aradna tahassunan ala albigha'i akan karuwanci in aradna tahassunan in sun so tahassunan su samu wato kariya ma'ana suna suna kyamar haka a ba ana nufin ba in mace tana baiwa in ba ta kyamar karuwanci a sa ta karuwanci ta kawo kuɗi ba haka ake nufi ba na'am saboda limuwa faqatil waqi a lokacin da ayat ta sabka sun kasance suna aikata haka wanda wasu asar ba suna nuna Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da wato bayi da yake sawa suna masa irin wannan wala iyazu billah Allah kai mu da tsari amin mun gane wannan da kyau Na'am.
wanto babi ne mai faɗi da kyau ɗalibin ilimi ya karance shi na'am to bari mu je gaba daga cikin abin da ke sa ba a aiki da eh, mafhumul mukhalafa eh, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati shi ma wannan ya shiga mu- mu- muwafaqatul waqi wa idza darabtum fil ardi in kuka yi balaguro a cikin kasa falaysa alaykum junahun babu laihi gare ku an taqsuru min as-sala ku rage sallah wasu sun ce a rage eh, sallah kinan raka'o'i wasu sun ce a a rage sallah shine kai taqsiri ba sai kai dogo qira'a ba ruku'i ba sai ka karanta subhana rabbiyal azim ba so goma sai ka karanta uku uku shine taqsir kin da suka ce ina fata ana fahimta ta amma dai zance mafi inganci shine dai an taqsiru min salat zaka iya rage raka'o'i in ma can subhana rabbiyal azim bi zaka yi koko uku din da kai dai wannan sha'anin ka ne na'am sai an ka ce in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru amma in kun yi shakka kafirai su fitine ku sai wani shirya yan qur'ani sun kace to ai babu wannan tunda in ba halin yaki bane ba za a yi ba a'a saboda lokacin da ayat ta sabka wannan tsoron akwai shi wazkuru iz antum qalilun mustat'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun Na'am.
kuma koda wannan tsoron ya gushe da wancan limu wafaqatul waqi ne ana cigaba da yin kasaru mun gane wannan da kyau Na'am.
to Allah ya taimake mu amin to sai abu na gaba amin wa iyakum sai su malaman usulul fiqh suke cewa ba a aiki da mafhumil mukhalafa in ya zamanto li mutabaqati su'al ina fata an fahimce ni li mutabaqati su'al kamar idan wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin ina iya kyautata ma iyayena musulmai sai ce eh to ba shi ke nuna kafirai ba za a yi ba ba za a kyautata musu ba don saboda nan ya ba shi amsa abin da ya tambaye shi na haka na'am an gane ko iyayenka ko kafirai ne zaka kyautata musu na'am ina fata ana fahimta ta Na'am.
mun gane wannan ko Na'am.
yawwa to sannan kuma suka ce ba a aiki da mafhumul eh, mukhalafa idan ya kasance eh, abin nan mun yi zance wannan shine ai na na biyar ko na shidda shidda na shidda ko na'am to sai na bakwai na bakwai shine in ya zamanto idza kana almutakallim la ya'rifu hukm almafhum in ya zamanto wanda ke magana bai san hukuncin mafhumi ba to tunda bai san hukuncin ba in yana magana to nan ba a dokan mafhumi li annahu la ya'rifuhu misali idan mutum wannan kuma ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba tunda ba a cewa Allah ya jahilci hukuncin mafhumi gaskiya ne na fa- na fa- kuma in za a danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za a yi danganta shi zuwa gare shi in bayani bai zo mishi daga wajen Allah ba mun gane wannan No.
kamar yanzu misali idan da malami yake bayani bari mu ba da misali da malami don kan wani ya ga eh, abin nan kasan akwai mai neman a samu dan to mashe kadan ya samu inda zai kutsowa No.
Allah kai mu da tsari Amin.
idan da malami yana magana Mm.
bai san hukuncin mafhumi ba ina fata an fahimce ni No.
sai ya zo yayi bayanin hukumin mantuq na'am an gane ko Mm.
to kenan ba a dokan mafhumi tunda shi bai san shi ba ina fata ana fahimta ta No.
sai kuma na takwas malamai suke cewa eh, idan mai tambaya ya yi tambaya an gane ko Mhm.
to shi mai tambayan nan wanda ya tambaya ya jihalu hukmal mafhum ya jahilci hukuncin mafhumi ina fata an fahimce ni na'am wa sa'ala anil mantuq misali sai ya tambayi mantuq sai an ka bashi amsa to shi nan babu mafhumi tunda shi da kanshi bai san hukuncin mafhumin ba eh idza kana al- ah, idza kana sa'il ya'rifu hukm al-mafhum in mai tambaya ya san hukuncin mafhumi sai ya tambayi mantuki to ba a nuna cewa mafhumin bai shiga ciki don mi dan saboda shi da ma ya san hukuncin mafhumin nan na'am mun gane wannan to waɗannan su ne guda takwas mai so ya koma cikin littafin usul fiqi to da haka wa in kuntum ala safarin in kun kasance akan balaguro ba shi ke nuna cewa in ba akan balaguro ba za a rubuta ba domin wannan ya sabka ne li- don saboda li bayanil hukmi alwaqi'a wa laysa litamthil wa laysa lil hasr mun gane wannan da kyau Na'am.
yawwa farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashen ku ya amince ma sashi to falyu'addil ladhi tumina amanatahu sashen da an ka amince ma ya cika amanar da aka bashi an gane ko dama amana haka Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl mawdu'i ne mai girma al amanat dukkan rayuwar mu amana ce takalifu shar'iyya al-awamir wan nawahi kulluha amanat inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal sannan amana mataki mataki ce maratib tauhidi shine amana ta farko wadda Allah ya bamu an gane ko fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan zancen tauhidi ne ina fata an fahimce ni wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kaga wannan ita ce amana mafi girma akwai amana ta jagoranci ina fata ana fahimta ta jagoranci kuma ya danganta mataki mataki na shi akai ga shugaban kasa ina fata ana fahimta ta akwai jagoranci na gida akwai jagoranci na makaranta akwai jagoranci na kungiya akwai jagoranci na masallaci duk dai waɗannan amana ta ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi akwai amana ta ƴaƴa da Allah ya baka amana ta dukiya da Allah subhanahu wataala ya baka amana ta ilimi da Allah ya baka amana ta kaza duk dai wata ni'ima da Allah ya baka amana ne mun gane wannan da kyau babi ne wasi'a to wa in kuntum ala safarin walam tajid fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi min amanatahu sai Allah ce wal yattaqilla wal yattaqillaha rabbah yaji tsoron Allah ubangijinsa an gane ko wala taktumu shahada sai Allah ce kakku boyi shaida ina fata an fahimci kada a boyi shaida in an ka bayyana ta kuma a bayyana ta cikin adalci ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti ko ba kanan bane shuhada alillahi can cikin an'am kuma eh cikin nan cikin nisa'ina can cikin ma'ida sai ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qist malaman balaga sun kace to me yasa can an ka gabatar da bil qisti nan ko an gabatar da lillahi sun da sai suka ce can ana zancen shahadan ne karan kanta shi yasa sai an ka gabatar da bil qisti nan kuma ba zancen shahada akai ba sai an ka ce kunu qawamina lillahi shuhada bil qist kowane an hankalta mishi ina fata an fice ne wasu kuma su ce tafannunan wato wasu saboda caccanza salula irin na alqur'ani wallahu ta'ala a'lam mun gane ko to walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihi ma fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wala taktumu shahada hani ne kuma wannan hani yufidu at-tahrim ina fata an fice ne ita shahada haramun ne a boye ta amma waɗansu malamai suka ce to da tahammulu shahada da ada'u shahada akwai inda yake zamantowa fardu ainin akwai inda yake zamantowa mi fardu kifaya in ya zamanto in baka ɗauka ba ko baka nan bane haƙƙin mutum zai tozarta to nan wajibi ne ka ɗauka amma in ya zamanto ba dole bane sai kai akwai wanda zai ɗauka to fardu kifaya ne haka gabatar da ita in ku ɗari kun ka sani to ai ba dole ba sai ka zo ka bada shaida tunda akwai wanda zai zo ya bada shaida ban sani ko mun fahimta ba to tana iya zamantowa fardu ainin tana iya zamantowa fardu kifaya wa man yaktumha ba a cewa man yaktumuha tunda man wa galil jazmi wasu karatu da ce wa man yaktumuha kuskure na wa man yaktumha da fi'lu sharti da jawabu sharti inda mudari ina jazma ake musu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah ba a cewa ya'lamuhu Allah saboda jawabi ne na ash-shart ko ba ka nan bane qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah ba a cewa ya'lamuhu Allah saboda jawabu ash-shart ne ina fata ana fahimta ta kuma da yawan masu karatu sai dai abinda Allah hali Allah ya kyauta wa man yaktumha amin wa iyyakum wa man yaktumha duk wanda ya boye shahada fa innahu athimun qalbu katama yaktumu kenan babu fa'ala yaf'ulu cikin ilmu sarf katama yaktumu kenan fa'ala yaf'ulu an gane ko mislu kataba yaktubu mislu qatala yaqtulu mislu nasara yansuru an gane ko wa man yaktum hadu wanda ya boye ta fa innahu athimun qalbu to lalle zuciyarsa tana mai zunubi wannan shine abin da malaman wato balaga suke kiran shi utliqal juz'u wa urida bihi kullu domin ba a ce fa innahu athimun ba sai an ce athimun qalbuhu zuciyar shi take da zunubi to amma ai ba ba zuciyar da da zunubi ba duk jikin sai ya dauka to amma me yasa aka kebance eh ita zuciyar an gane ko me yasa ita kadai da an ka kebance sai mu nemi sabab domin ita ce mastar na wato a'malul insan duk abin da dan adam zai yi in dai abin da zai yi ne cikin niyya dole sai shi nan daga nan ne zai dauko niyya sai an ka danganta shi zuwa ga zuciya ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat wa idha fasadat ba dallatu shi sa an ka danganta zuciya alqalbu kenan kuma li taqallubihi domin bai tabbata akan hali guda ina fata an fahimci ni galibi zuciya ba tabbata akan hali guda musamman in ba Allah mutum imani ko akan imani sai ga yana taraddudi munafiqai taraddudi su kai fahum fi raibihim yataraddaduna ko ba ka dan bane al'amarin dan adam sai ga yana da yawan taraddudi ba a san mutum da yawan taraddudi ko ba ka dan bane idza kunta za ra'ayin fa kun za azimatin wala taku bit tardadi lir ra'yi mufsida inji sha'ir an gane ko ومن يكتمها فإنه آثم قلبه القلب يتقلب وما سمي الإنسان إلا لنسيه كو إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب نعم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه سألت والله بما تعملون alim Allah masanina ga abin da kuke aikatawa bi ma ma aus- mausuliya ce ai billazi ta'malunahu ma tufidul umum ina fata an fahimce ni wallahu ya'lamu ma fi samawati ma fil ard duk abin da ke cikin samai da kasai Allah ya san shi ma tufidul umum ba a fitar da komai la saghirin wala kabir mun gane wannan ko to kenan Allah game da abin da kuke aikatawa ya sani me yasa nan bai ce wallahu ya'lamu ma fi samawati ma fil ardi ba sai ce wallahu bima ta'maluna saboda ana zancen aikin ku ne kawai ba dan saboda Allah bai san abin da ba ku ne kuke aikatawa ba mun gane wannan sannan kuma sai ce wallahu bima ta'maluna alim bai ce alimun bima ta'maluna ba na farko saboda ayat ta dace da nunun irin yadda ayoyin da suka gabace ta da wa- mai mimun da nunun kaga in yace wallahu alimun eh, bi- bi- bima ta'maluna an gane ko sai ce wallahu bima ta'maluna alim ko ba karan bane wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim to dan saboda ta dace da waccan sai kawo shi sannan kuma abu na biyu saboda da yace wallahu bima ta'maluna Allah game da abin da kuke aikatawa shi kadai ne alimun masani da ya ce alimun bima ta'maluna da ana iya samu wanda ya tarayya da Allah to kaga wannan akwai raddi kwarai da gaske ga yan shi'a da suke cewa a'imma sun san ilmul ghaibi kenan sun yi tarayya da Allah wajen sanin gaibi ko waɗansu da ke cewa malaman su ko shehunansu sun yi tarayya da Allah wajen sanin gaibi a'a wanda ba zai yi ko su ce annabawa sun san gaibi mutlak a'a gaibi mutlak sanin shi sai Allah amma Allah yana sanar da wasu daga cikin bayin shi in ya so wannan muqayyad ne alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada mun gane wannan ko yawwa da sauran ayoyi da suke bayani kan wannan wallahu bima ta'maluna alim to da Allah subhanahu wataala ya ce wallahu bima ta'maluna alim sai Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard asalin maganat ma fi samawati wa ma fil ardi sai a ce mi lillah na Allah ne amma sai an ka ce lillahi taqdimu ma haqquhu ta'khir huna yufidu al-hasr domin yana da ma'anoni daban-daban nan yana nufin hasr duk abin da ke cikin sammai da kasai mallaka Allah ne نعم mun gane wannan to na akwai abubuwa daban-daban waɗanda dole sai an fitar da su na farko bayan wannan taqdim ma haqqu ta'khir ya nuna cewa komi da komi na Allah ne ibnu ashur da yazo cikin ilmul munasaba sai yace istidlalun matsayin istidlali yake lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sannan kuma i'tirad matsayin i'tiradi ne me yake istidlal ba an ce Allah ya san komi ba to sai an ka ce lillahi ma fi samawati wa fil ard dan aka fama hujjar cewa tunda an ka ce Allah ya san komi saboda komi nashi ne milkuhu to tunda milkun shine ya zama tumi ya zama to shine rabbu ar-rabbu kuma shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir da haka ba abinda bai sani ba na dai kenan na biyu i'tirad ne saboda me yasa ya zama to i'tirad shi da yace lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi sai mi wa in tubdu ma fi anfusikum shi wa in tubdu ma fi anfusikum yana da alaka ne da wala taktumu shahada domin shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu to wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah الله اكبر mun gane wannan Na'am.
yawa amma a cikin mushaf na darus sahaba na tanasuq bain al abin nan tanasuq al ayat tanasub al ayat wa tanasub wa tanasuq al ayat su da suka zo a wajen wannan ina ba ta an fahimce ni نعم su sai suka nuna da an ka ce wallahu bima ta'maluna alim da an ka ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi shi wallahu bima ta'maluna alim kinayatun anil jaza'i ne kenan yana nuki na Allah zai yi sakamako tunda an ce Allah ya sani sanin shi kenan a'a in ya sani kuma zai sakanka to sai an ka ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shine mallaki abin da ke cikin sammai da kasai kenan ko tunda Allah ya mallaki abin da ke cikin sammai da kasai yana da ikon mi yana da ikon ya sakanka muku wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum bihi Allah kaga da magana ibnu ashur da taso dai ba a ce sun ci karo da juna sai dai a ce yukammilu ba'daha ba'dan نعم an gane ko bayan wannan kuma akwai wani abu to an ce lillahi ma fis samawati ma fil ard sauran ayoyi da suka faɗi irin wannan walillahi ma fis samawati ma fil ard a abin da ke cikin sammai da kasai na Allah na to su samman nawa na an gane ko نعم sannan kuma in mun ce sammai da kasai na Allah ne tunda Allah ya halicce su ko to abinda ba cikin sammai da kasai shi ba nawa na tunda akwai al'arshi akwai kursiyu akwai halittun da ba mu san su ba to su ko milk mallakar wana a a mallaka Allah subhanahu wata'ala ne walahu kullu shay kamar da faɗa a cikin suratul namli نعم komi mallaka Allah subhanahu wata'ala ne don kai hatara sammai da kasai na faɗin su ne saboda sun fi zamantuwa kusa da kai an gane ko Na'am.
to yanzu mun ji wannan lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ustaz doktor fadil samar ra'i a cikin littafin sa at-ta'birul qur'ani na'am ɗaya daga cikin littafin da ya rubuta yana da littafi at-ta'birul qur'ani yana da balagatul kalima fi at-ta'birul qur'ani yana da ma'anul ma'anil abniya sannan da ma'anin nahwu na ɗai ma'anin nahwu na biyu ma'anin nahwu na uku ma'anin nahwu na hudu sannan kuma yana da eh, littafi eh, lamasatul bayaniya wanda asalinsa ma eh, abin da ne da yake yi a gidan rediyo sai an ka haɗa su sai suka zandar su na'am ina fata ana fahimta ta na'am
To, kenan eh, Allah subhanahu wa ta'ala ce lillahi ma fi samawati ma fil ard ko ba haka ba. Kenan bayani ya gabata eh, munasabata i'tirad ne a wajen Ibn Ashur da kuma istidlal su ko wadancan sun ce kinaya ne akan aljaza ko ba haka nan bane sai Allah ya faɗi cewa abin da yake nuna cewa shine eh, bi kulli shay'in alim kuma shi ke da iko akan komai kenan ya du- ya nuna kamalul ilmi wa kamal al-qudrah an gane ko tunda in lahu ma fi samawati wa fil ard kenan kamalul qudra kenan ar-rububiyya sai Allah ce to wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abin da ke cikin kawunan ku ko ba ka nan bane na'am aw tukhfuhu ko kuka boye shi sai an ka ce yuhasibukum bihillah nan ba a ce yuhasibukum Mm.
domin in shartiyya ce yuhasiba yuhasiba fi'li mudari'i ne majzumi domin jawabu wato ash-shart ne yuhasibukum bihillah ba a ce yuhasibukum ayu dhamma wannan kuma banna ita ma akwai ta tana da yawa yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi da shi to wa in tubdu wa in tubdu ma fi anfusikum Mm.
in kun bayyana ma abin da ke cikin eh, zukatanku ma tufidul umum shi yasa sahabbai da suka ji wannan ayar sai suka ji tsoro tunda an ce in kun bayyana abin cikin ranku ko kuka ɓoye shi Allah zai muku hisabi Mm.
kina dan adam za a yi masa hisabi har abin da yake darsuwa a cikin ransa na'am sai suka ji tsoron wannan aya ko ba haka nan bane na'am to sai suka nemi eh, afuwa don sun san abin yana da nauyi Mm.
an gane ko No.
to sai an ka kawo eh, abin nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a na'am ina fata ana fahimta ta kaga kenan sahabbai ba a ce bu san larabci ba a waɗannan qawaid na lugha da usul duk daga bayani aka fitar da su saboda su larabawa ne yafhamuna al-lugha al-arabiyya bis-saliqa Na'am.
da ɗabi'a su Mm.
shi yasa sun ka fahimci umumi Mm.
an gane ko Na'am.
yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi shi yasa duk abin da kake aikatawa Allah ya san shi ko ba haka nan bane to me yasa ya fara da abin da yuhasibukum bihi Allah eh, ya fara da abin da in tubdu ma fi anfusikum saboda abin da kuke bayyanawa shine ilimin shi akwai waɗanda ba suna sanin shi cikin bayi amma abin da kuka ɓoye ba wanda ya san shi sai Allah sai waɗanda ya sani cikin bayi sanar cikin bayansa Na'am.
shi yasa malamai suka yi ikhtilafi shin abinda muke uh, aikatawa na zuciya mala'iku sun san shi sai aka ce a'a mala'iku bu san shi ba amma Allah yana sanar da su don Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna bi ta'limillahi iyyahu Allah.
in ya zamanto dan adam da kansa in ya kalle ka wani lokacin yana iya fahimtar zuciyarka abin da take son ta aikata to balantana mala'iku da Allah halitta Allah na iya sanar da su ma taf'aluna tufidul umum yuhasibukum bihi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wato Allah yana yafi ma al'ummarsa abin da ke cikin zuciya malam ta takallam in dai ba a yi magana ba ko ko aka yi aiki ina fata an fahimce ni Na'am.
to yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi nan Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ko ba karan bane eh ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i kamar yadda mun ka eh, yi bayani a can gaba da ya gabata a cikin littafin sa at-ta'birul qur'ani yake cewa zaka ga qur'ani wani lokaci ya ce ma fi samawati wal ard wajen babul hadf wa dhikr wani lokaci sai ya ce ma fi samawati wa ma fi al-ard to me hikimar muna ganewa Na'am.
wani wuri a kawo ma biyu wani wuri a kawo ma guda wani wuri a kawo man man fis samawati wa man fil ard wani lokaci a kawo man fis samawati wal ard ko ba ka da mani Na'am.
to me hikimar wani ya ce kai babu wata hikima da haka nan dinan aka kawo shi a a a ba hakan na ba dan kwata Na'am.
bari in baka sani ba Mm.
ka binciki abinda malamai suka ce kuma in ka kalli dallan su in kaga kana iya karba karba in baka iya ka aji Na'am.
suka ce tunda shi ma da Ustaz Dr. Fadar Samar Ra'i ga Hussein dauko Mm.
abinda malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan in kaga an maimaita ma an gane ko to yana nuna za a yi bayani a kan abin da ke cikin sammai da ƙasai galibi in kaga an kawo guda man fi samawati wal ard ko ma fi samawati wal ard to ba za a yi bayani ba akan abin da ke cikin sammai da ƙasai ban san kuka fahimta ba kenan maimaita ma da man kamar ya dullu ala iradati tafsil yana nuna za a yi tafsili amma in an ba a maimaita ba ya dullu alal ijmal to amma kaga ga magana da mun ka faɗi ai tana buƙatar dalili ko to misali suratul hashri Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim haka ne ko ba haka ba an maimaita ma ko ba bai tuma ba to sai ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hashr na ana zancen abin da ke cikin kasai ne an ka kama bayanin su aka yi bayanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam hawa aka yi bayanin munafiqan ahlul kitabi an kai bayanin yan aljanna da yan wuta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasallaha fa ansahu anfusahum ulaikum al-fasiqun la yastawi ashabun nar ashabul janna ko ba ka dan bane to amma da an ka zo هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سأكتمي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سأكتي يسبح له ما في السماوات والأرض سأكتي وهو العزيز الحكيم بقى ما ميتا ما بقى كاكا شكنا أنك إن ذا أتوكي تو wannan misali ne bayar amma malamai sun kace galiban dan akwai inda Allah zai maimaita mankin koma amma bai yi tafsiri ba amma wannan ba shi ne mafi yawa ba cikin alkur'ani mun gane wannan da kyau to da yace lillahi ma fis samawati ma fil ardi yana nuna mi an yi takrarar nama ko ba kanan bane to mi mi mi zai biyo ba yake nan tafsili wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasul duk tafsili ne na ma fi samawati ma fil ard mun gane wannan da kyau yana da kyau mu fahimci wannan to da yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai ce fayaghfiru liman yasha nan muna da karatu akwai qira'at mutawatira ana akwai qira'a shadza akwai qira'a fayaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wanda qira'a ce ta imamu nafi' da kuma qira'a ce ta ibnu kasir qira'a ce ta abu amr ibnu al-ala qira'a ce ta hamza qira'a ce ta kisa'i kenan waɗanda ƙura guda biyar nan ba a cewa jamhuru tun da biyar biyar ni dama ƙura ɗin ƙira'atul mutawatira goma ne sai dai a ce kenan rabin ƙura sun karanta da haka ba a cewa jamhur in an kace jamhur kun ba ana nufin wane da wane ba kawai a inda mafi yawa sun ka tafi tana yiwa wane shiga cikin jamhur wata rana wane shiga cikin jamhur cikin wata rana mun gane wannan ko to fa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha sai ya zamanto an yi musu sukuni wa yu'adhib man yasha ina fata an fahimce ni duk da yake wasu qurra ma sun yi idghamul ba a cikin mimin wa yu'adhim man yasha domin ba'un ana idghamin ta cikin nun cikin mim saboda taqarubul makhrajaini kamar yadda imam hafs ya karanta ya bunayyar kan ma'ana an gane ko wasu kuma sun karanta ya bunayyar kabe ma'ana ala ayyata halicin qurra kuma sun karanta ya bunayyar kan ma'ana da masu karanta ya bunayyar kabe ma'ana to nan ma fa yu'azzim man yasha da fa yu'azzib man yasha ko da an ce fa yu'azzim man yasha da masu kuni gare ta sai an kai idghamin ta a cikin wancan almuhimmu da wadanga qurra guda biyar da ni kawo sun karanta fa yaghfir liman yasha wa yu'azzib man yasha bil jazmi to saboda an yi atafi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi fa yaghfir sai an kai adafin shi akan yuhasiba wa yu'adhib an yi adafin shi akan shi an gane ko sauran qurra sun karanta fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhib man yasha wadanda mun faɗa ba dukkan su qira'at ne mutawatira an gane ko shi ko fa yaghfiru za a kaddara huwa fa huwa yaghfiru liman yasha wa yu'adhib man yasha kin ya zama to kamar wato istinafi ne ina fata an fahimta ko kuma ya zama to a'a fa yaghfiru kenan istinafi ne an yi atafin jumla akan jumla ina fata an fahimce ni tunda waccan jumla asalin jumla za ta fara za ta zama kamar ibtida'i ne ko ba haka nan bane sai zama to a hankalta ma wannan ko kuma fa yaghfiru fa huwa yaghfiru liman yasha'u wa huwa yu'adhibu man yasha sai zama to na atafina akan jumla amma da yake jumla ce ismiya ina fata ana fahimta ta to jazama sai dai a kaddara ta akan jumla tunda ba ta bayyana akan jumla sai dai akan mufrad an gane ko almuhimmu fa yaghfiru liman yasha Allah zai yi gafara ga wanda ya so wa yu'adhibu man yasha sannan ya azabtar da wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai mun gane wannan to nan kafin mu tafi a gurguje fa yaghfiru liman yasha ko yuhasibukum bihi Allah an gane ko a nan za mu ɗauki mas'ala guda biyu mas'ala ta farko fitar da maudu'ai mas'ala ta biyu harda harda da ya ce wa in tubidu ma fi anfusikum ko ba ka bane a cikin suratu ali imrana akwai wata aya ba wa in tubidu bane ita ko qul qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu bakara ya fara da in tubudu ali imrana ya fara da in tukhfu to me hikimar saboda nan ya ce wala taktumu shahada kak ku ɓoye shaida ko ba haka nan bane to wanda ya ɓoye yana sa tsammanin yayi dubara ko ba haka nan bane to sai Allah ya nuna mai duk ne wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah saboda zance hisabi ne shi ko hisabi zai ya shafi abin da ka bayyana da abin da ka ɓoye amma can cikin suratu ali imrana da yace qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu an gane ko can cikin bakara anfusikum cikin ali imrana sudurikum an gane ko cikin ali imrana da yace qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu yasa ya fara da ikhfa'i saboda dan ana zancen wata mu'amala da ake boyewa ita asalin shahada ai bayyana ta akai shi ko mu'amala soyayya cikin mi take cikin zuciya bayan ya ce la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ko ba haka nan bane wa ila Allah al-masir qul in tukhfu akai wa yuhadhirukum Allah nafsahu wallahu raufun bil ibad wa ila Allah al-masir shine farko wancan kuma Allahu raufun bil ibad ina ba ta amfinci ni to tunda ana zancen soyayya ne kenan in ka boye soyayya ko ka bayyana ta Allah ya san ta ko to tunda abu ne wanda yake cikin zuciya sai Allah fara da abin da yake cikin zuciya qul in tukhfu ma fi sudurikum Allahu akbar har yanzu bata kare ba aran ma da mai har da Qur'ani can cikin suratu al-ahzab sai Allah ya ce qul in tukhfu shay'an aw tubduhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima da in tubdu shay'an aw tukhfuhu babu qul an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nifina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum atharu li qulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'inda Allahi 'azima sace in tubdu shay شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما kaga nan kul wato in tubudu shay'an kaga nan bai ce ma ba kaga bakara ma fi anfusikum ali imrana ma fi sudurikum cikin bakara wa in tubudu cikin ali imrana kul in tukhfu nan kuma babu wawun in tubudu shay'an ina fata an fahimci sai kuma kai hattara cikin suratu an-nisa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima sai ce mi in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana afuwan qadira ina fata an fice kaga nan in tukhfu shay'an duk da yake da na Ali Imran da na Nisa'i da na abin nan da na Ahzabi sun yi kama da juna in tubdu shay'an aw tukhfuhu amma can cikin suratu al-ahzab fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima sai cike da ilimin Allah amma kuma can in tubdu shay'an aw tukhfu inna Allah kana afuwan qadira sai ya abin nan ya rufe ayar da afuwan qadira ko ba kana bane saboda ana zance in an zalunce ka ne to fa inna Allah kana afuwan Allah mai yafiya ne in kana da ikon yafiya ka yafi kadiran kuma Allah mai iko ne in baka yafi ba Allah zai fitar maka da haƙƙinka kuma kai kanka kana ma Allah laifi to afuwan sai Allah ya fi ma kadiran yana da iko akan ka to kai ma wanda ya zalunce ka in ma kana da iko akan shi kana iya yafi mishi kun gane wannan da kyau qur'ani ba wasa bane ya kamata mu yi hattara to bayan wannan sai ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir sai ce mi amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun anan aya ce ko ba haka nan bane eh in muka diba cikin tafsiri na tanasubul ayat wa tanasubu tanasukul ayat al-mushaf darus sahaba sai sun ka ce bayan Allah ya yi bayanin kamalul ilmi ko ba kanan bane kuma ya yi bayanin kamalu al-qudra an gane ko kamalul qudra tunda ya ce ala kulli shay'in qadir bayan ya bayanin kamalul ilmi ko ba kanan bane tunda ya ce wallahu bi kulli shay'in alim to kinan rububiyar shi ta tabbata kuma ya ce lillahi ma fi samawati ma fil ard kamalur rububiyya to tun da mumin sun tabbatar da Allah yana da kamalul rububiyya yana da kamalul ilmi yana da kamalul qudra me ya musu saura shine su bi abin da yace don wanda ka san haka yake dole na in ya umurce ka ka bi in yace kuma zai baka azaba ka san yana da iko haka mun gane wannan da kyau to wannan munasaba su sun ka kawo amma ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ko ba nan bane shi cewa yi bayan ya kawo zai zo karkashin wannan aya sai ce shi ma ɗaukowa ga wani malami da ake ce ma zajjaj wani malamin logan sai ce zajjaj ya ce amanar rasulu bayan Allah ya yi bayanin duk abin da zo a cikin suratul bakara umarninsa da hannun da ya yi da kissoshin da Allah ya ba da labari to amanar rasulu manzo ya yi imani da duk abin da Allah ya faɗi cikin suratul bakara na kisso shi ne ya yarda da shi kuma na hukumce-hukumce na umarni da hani ya yarda da shi gaba ɗaya kenan tun da an zo ƙarshe na complete in ji masu karatun english amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun ko ba ka nan bane manzo yayi imani da mu'minnai eh intabihu da wajen fa yaghfiru liman yasha'u na manta akwai qira'a shadda fa yaghfira liman yasha'u riwaya ci qira'a ce shadda cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab fi ulumi kitab al-maknun as-samin al-halbi ya kawo ta kenan sun kace to fa yaghfira liman yasha'u fa an yaghfira liman yasha'u an shafi'an to amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzo da yayi imani kenan game da abinda an kaso ka mishi daga ubangijin shi ma unzila ma ba a ce amana rasul bi ayati ba ba a ce amana rasul bil qur'ani ba saboda nuna maka an yi udul akan wannan an kaso zuwa ga ma unzila ilayhi saboda nuna kama tufidul umum duk abinda aka saukar ya iman da shi kuma an nuna maka wannan abu sabkakke na daga wajen Allah shi yasa ba a ce bil kitabi ba ina fata amince don inda an ce bil kitabi sai an nuna maka ai alqur'ani littafi ne inda an ce bi ayatin lahi sai a ce ayoyin Allah ne amma ka ce bi ma unzila dan ka gane sabkar da su kuma akai bi ma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna to su ma mu'minai sun yi imani gaba daya kullun amana billahi dukkansu ai kullu wahidin minhum an gane ko kullun amana billahi ko ne yayi imani da Allah wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi ko ba kana bane kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi da kuma manzannin Allah duk da yake kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi akwai kuma sun karanta wa kitabihi anan Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta wa kitabihi da littafin Allah. An gane ko? To waɗanda sun karanta da Hamza da Kisa'i da Khalaf ba shi ke nuna ko ina haka za su karanta ba. Can cikin suratu Tahrim akwai wa mamri wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi bi ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. To waɗanda sun karanta wa kitabihi shine Imam eh, waɗanda suka karanta wa maryam ibn imran allati ahsanat farjaha fa nafana fihi min ruhiha wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi nan wa kutubihi da hafs da abu amr da yaqub su sun karanta wa kutubihi sauran sun karanta wa kitabihi to amma su kaga kenan su imamul kisa'i su anan da sun karanta wa kitabihi su kadai da hamza da kisa'i da khalaf to ya ce kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ko ba karan bane da littattafan Allah to an ce wa kitabihi anan qira'a ta Hafs da Hamza ko ba ka da bane Hamza da Kisa'i da Khalaf to ya zamu yi da shi littafi guda Allah ya saukar tunda ba littafi guda bane ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba littafi guda yi imani tunda akwai at-taura akwai injila to shi al-mufrad ya an kai idafa yufidul umum ya an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa an gane ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai ba ni'ma Allah guda aka ba ni'momin Allah don inda guda ta aka nuyi da ka ce dai ka lissafa mun gane wannan duk wasu malamai suka ce a'a gudan ma akwai ni'imomi karkashin ta ko su ba za ka lissafa shi yasa an ka ce ni'matallahi amma dai wannan ya nisa kwarai da gaske mun gane wannan to wa kitabihi dai ko a ce a'a sun yi imani a wannan kira'a ta nan a nan tunda mun ce hamza da kisa'i da khalaf suka rata wa kitabihi a nan bakara mun gane ko to ko da mun ci al-mufrad al-mudaf ila al-ma'na fi dul kenan littafan Allah kenan da waccan da kutubihi da kitabihi duk sun hade a wuri daya ko kuma ce a'a wa kitabihi din littafin Allah guda ake nufi saboda littafan Allah ba sa ta juna in kai imani da gudan ka imani da sauran in ka kafirce ma gudan ka kafirce ma sauran shikenan an huta ban sani ko mun fahimta to almuhim sai ka yi hattara wani lokacin suna na idza untuwa mufrad amma jam'i ake nufi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba na aljinsiya ne wa anzala ma'ahumul kutuba dan ba littafi guda Allah ya saukar ba wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin kace na yi imani da abin da ya saukar min kitabin ai min kutubi ake nufi littafai ake nufi don kai hattara kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wannan garkunan imani ne guda biyar ko da manzannin Allah da littafai kullun amana billahi sun yi imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi ko da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah ko ba ka da bani la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba za mu la nufarriqu kenan da shi manzon da mu'mini sun ce ba ma bambantawa imamu yaqubu ya karanta la yufarriqu kenan sai kuma zuwa ga manzo manzon ya ce shi baya wato bambantawa to an ce manzo bai bambantawa wagga kira'a sai ta nunun do ta nunun la nufarriqu wadda ba ta yaqub ba ta nunun su ma mu'mini sun bi tunda shi manzo yana tare da al'umma koko da an ka ce la yufarriqu shi manzo bai bambantawa to waɗanda sun kai imanin su ma ai za a yi kiyasin su ne da abinda manzo ya ce tunda in an ka umarci manzo an umarci al'ummarsa in an ka umarci al'umma an umarci manzo ina fata fice ni da an ka ce ya ayyuhan nabiyyu ai annabi da aka kira amma sai an ka ce idza tallaqtumun nisaa in kun ka saki mata ba ce idza tallaqtan nisaa ba saboda al'umma tana koyi da shi kuma in an ka umarci al'umma an ka ce ta yi kaza to kuma an umarci manzo in an hani manzo an hani al'ummarsa in an hani al'umma an hani manzo sai an samu dalilin da ya fitar da manzo daga ciki ko ya fitar da al'umma daga ciki ka'ida ce usuliya ban sani ko mun fahimta ba to kenan qira'a ta yaqub la yufarriqu sai ai kiyasin al'umma ta shiga ciki kuma an ce la nufarriqu to in ma an ce al'umma shi ake nufi to shi ma shiga ciki ko ko a tunda nufarriqu har manzo yana shiga ciki la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba za mu manta ba tsakanin daga cikin manzon shi ko manzannin shi wa qalu sami'na wa atana sai sun kace mun ji mun yi da'a wannan ya nuna kenan da an kace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafi alkhairin al'ummar aka fitar daga cikin mutane to mun wuce bani isra'ila don Allah ya ce wa anni faddaltukum ala alamina to ana ala alami zamanihim ake nushi tunda an ce ala alamina amuni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas amuni to ya zamu yi ga amu da am sai a kuma adilla kharijiyya mu mun ce same ina wa atana su ko sun kace same ina wa asaina kenan wanda yake nuna mun fi su ba sani ko mun fahimta ba wa qalu same ina wa atana ghufranaka rabbana غفرانك مصدر ني غفر يغفر غفرانا مثل كفر يكفر كفرانا في الوزن لا في المعنى نبت ان فهمتني يوا تو غفرانك كنا اصلين شي wato an shafe fi'ilinsa domin asalin shi ya gafiru gufranan ina fata an fince sai an ka ce gufranaka muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma gare ka take to da an ka ce wa ilaikal masiru ba a ce masiru ilaika ba taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr makoma ga Allah take eh ga Allah kadai makoma take wa ila Allahi al-masir kamar da fada cikin wata aya anan kafin mu je gaba rukunnan imani suna cikin alqur'ani ba a kawo yawmil akhir ba sai ka koma can wani wuri ka kawo shi an gane ko wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir kaji rukuni na biyar yazo can kuma inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar rukuni na shidda yanzu can cikin hadisi na sayyidina Umar radiyallahu an wanda yake cikin sahih Muslim wanda yace fa akhbirni anil iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sun cika wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi mun gane wannan da kyau rukunin imanin sun cika to bayan wannan akwai wani abu da ya kamata mu fitar karkashin wannan aya shine cewa Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muqaddima ta Adwa'ul Bayan muqaddimar littafin sa sai yace in Qur'ani wani lokaci an ka ce an yi umurni ina fata an fahimce ni ko an yi hani misali yana kawo misalai ne daban-daban in an ka ce an yi umurni ana da bukatar a san shin an yi abin ko ba a yi ba in an ka ce an yi hani ana bukatar a sani shin an hannu ko ba a hannu ba ko ba haka dan bane in akwai ayata alqur'ani ba su yi kuma hukunta ba kai an ka bada labarin abun an ka ce zai abku shin ya abku ko bai abku ba in an ka kawo sharadi shin sharadin ya cika ko bai cika ba duka dai uslubi ne na alqur'ani ina fata ana fahimta ta to tunda Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta ta yayi umurni da ayi imani ba sani ko mun fahimta ba cikin ayoyi daban-daban shin manzon ko waɗanda an ka umurta da yin imanin sun yi imanin ko ba su yi ba kaga baka da hujjar da zaka cewa sun yi ko ba su yi sai ka kawo dalili to ga dalilin da ke nuna sun yi imani amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi Allahu ina fata an fahimce ni yawa ba Allah ce fa aminu billahi wa rusulihi ba ku yi imani da Allah da manzanninsa shan an yi imanin ko ba ai ba to amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ban sani ko mun fahimta ba to wannan abu na farko kenan آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سألت كل آمن بالله وملائكته كتبه لا نفرق بين أحد منهم لا يفرق بين أحد من رسله قراءة يعقوب با بنبنتاوا to me hukuncin wanda ya bambanta sai Allah ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan kina in ka bambanta ka kafirta sai Allah ce to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai sai abin da ta iya dauka ko ba kadan bane a cikin suratul a'raf sai ce la nukallifu nafsan an gane ko wala nukallifu la nukallifu nafsan illa wus'aha walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha yace la nukallifu nan ko yace la yukallifu Allahu an gane ko nafsan illa wus'aha a cikin talaka yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko ba haka nan bane sannan kuma a cikin an'am yake cewa wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awfu al-kayla wal mizana bil qisti satini la nukallifu nafsan illa wus'aha an gane ko a cikin mu'minu ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha wala daina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun mun gane wannan ko to ma dalla al-ramba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mai sai abin da ta iya dauka wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna shari'ar musulunci ashe Allah bai dora mana abin da ba mu ya dauka ba kan ai wani ƙarya a zo a ce shari'ar musulunci tana da nauyi nauyin komai ba ta da in kana bi ka bi in ba ka bi kai ka sani don an ce in ka shiga cikin halin darura to an halatta maka kai amfani daidai gwargwadon abin da zaka iya tsira da shi ko ba ka nan bane fa man turra da sauransu sannan kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ce laha ma kasabat wa alaiha maktasabat to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda a bayyana cewa abinda sahabbai sun kaji tsoro yuhasibukum bihi Allah sai an nuna an dauke musu abinda ba su iya dauka shine alaka wannan aya da wadancan da abinda ya zo baya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mare sai abinda ta iya dauka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat to laha ma kasabat abinda ta aikata yana gare ta wa alaiha maktasabat yana akanta abinda ta aikata na sharri sai malamai sun kaci duk inda ka ga lamun yana nuna alkhairi ne in an ce li na wani alayya kuma a kaina kenan ko bashi na ko ko wani zunubi na sun kace kuma abinda yake nuna wannan in an ce lahu nashi ne aikin lada abinda kai na aikin lada dabba ta alkhairi hawanta za ka yi zunubi kuma dora ma shi za a yi ko ba haka nan bane kamar yadda cikin hadisi mutum zai ga aikin shi zai zo cikin sura abin hawa ya haushi ko ba ka nan bane amma in kuma sharri na sai Allah ce wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhrim sai ta kace alaiha maktasabat sun kace kuma saboda alkhairi in ka dan ka aikata Allah zai lunka maka an gane ko kuma alkhairi galibi baya bukatar sai ka kallafa ma kanka shi yasa an kace kasabat sai an ka kashi sulasi amma wa alaiha maktasabat sharri duk da yake sharri na shedan yana sauƙaƙa ma shi amma wahala a cikin shi tunda kaga zina akwai wahala cikin ta sai ka koma wani labe-labe da wani abu aure ko sauki gare shi in ka biya sadaki so guda magana ta kare ba sani ko mun fahimta ba to amma malamai sun kace in an kace laha galibi ne yake zuwa cikin alkhairi ba ko ina bane tana yiwa wani bi har zunubin lamu tana iya zakuwa don Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha bai ce fa alaiha ba ina fata an fahimci ne laha ma kasabat wa alaiha maktasabat sai mu'mini sun kace wato abinda ta aikata na alkhairi nata ne kuma sharri yana akanta kuma zunubi in ka aikata guda gudan aka baka duk wahalar da ka sha kuma maktasabat gudan ne za a baka amma shi alkhairi in ka aikata guda sai a lunka ma har zuwa goma har zuwa ɗari bakwai kamar yadda bayani ya gabata akan wannan har Allah ya lunka fiye da haka wallahu yudha'ifu liman yasha ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنا أن شافي يا يا ربنا ني أسرين شي إن فاتا أم فنشيني ربنا كنن كو ربي دوكا أكوي يا ربي يا ربي وري بيني كو يزود يا وقيله يا ربي كما كان بني كو وقيله أو تكراء كما كان بني سنن كما وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورن كما دون ربي ربنا يزو duk da yake akwai balaga karkashin wannan me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da fi kowa sanin Allah shi ya amfani da ya'un allati tufidu nida lil ba'id amma har da kafirai sun zo da lil qarib rabbi rabbi sun kaci da mu'minai da kafirai kowa rabbi rabbi kaci amma ga wanda yafi kowa sanin Allah kuma yace ya rabbi malamai sun kace saboda rashin imanin mutane yana tayar masa da hankali shi yasa ya amfani da ya rabbi kamar ma al'amarin ya rikita da shi ya koma ya amfani da harfin nida lil ba'id ya rabbi wa qilihi ya rabbi inna haula'i sannan kuma da yace ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura saboda nisanta alqur'ani ya tayar masa da hankali shi yasa ya amfani da ya rabbi kuma a har da shi kadai ne akwai da yawa to almuhimmu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kaka kama mu in mun yi mi in mun yi mantuwa ko mun yi mi ko mun yi kuskure akhta'a shine yayi kuskure amma in ka ce khati'a ya aikata abu da gangan shi yasa al-khati'u mai aikata abu da gangan la ya'kuluhu illa al-khati'una amma al-mukhti'u shine wanda yayi kuskure to rabbana la tu'akhidna ya ubangiji mu kaka kama mu in nasina in muka yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure ko ba haka nan bane ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تؤاخذنا لا ناهيا ce amma nan du'a ake nufi dan ba wanda yace hana Allah ko umurni in yazo zuwa ga Allah ba a ce an umurci Allah a addu'a ake nufi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا Allah kakka sanya nauyi a kanmu shine isran jam'in shi asar kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda Allah ka dora shi akan waɗanda suke wato a abin nan min qabli na waɗanda suke a gabaninmu an gane ko to nan la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina na an kawo isran yahtaju ila tafsil wani nauyi ne an ka dora musu an gane ko to daga cikin su malamai suka ce kamar abin da ya shafi waɗansu hukumce hukumce da an ka shafi a cikin shari'ar mu ina fata ana fahimta ta wasu abubuwa an sanya su a cikin shari'ar su wasu kuma an shafe su a shari'ar mu ko ba karan bane to waɗannan nauyin duk abin da an ka shafe shine wannan nauyin wanda mu a shari'ar mu an ka dauke mu na shi dama Allah ya faɗa alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim duk ibnu amir ya karanta wa yad'u 'anhum asarahum an gane ko ba israhum ba asarahum kinan sai nuna ba isran guda bane wato daban-daban ne ma'ana dai duk abubuwan da suke masu nauyi ne da ke shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita shari'a ta karshe to sai zaman duk an dauke waɗannan nauyi kuma Allah ya karba don hadisi cikin sahih muslim duk inda sun ka tambaya sai ce fa'altu fa'altu fa'altu ko ga nauyi ko kad fa'altu na aikata kina Allah ya karbi wannan addu'a ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا أن قالكو إسرا نوي كما حملته على الذين من قبلنا وند أنك الأولى مسو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به akwai nauyin da an ka ce in mutum suna zamanin su in najasa ta taba mutum sai ka ce sai ya goge jikinsa wannan yana bukata sai an samu nasu ingantacce ina fata an fahimci ni sannan su a zamanin su an ce babu ba da diya mu ko an ka ce a cikin shari'a mu akwai diya wannan duk abubuwa ne wanda suna buƙatar sai an tantance su a cikin nasu ingantacci tunda galibi fatar su ne ake yi sai an kawo dalili rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kakka dora mu da abin da bamu da iko akan sa ko baka nan bane wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kakka dora mu da abin da bamu iya dauka an gane ko Allah kuma ya ya ce ya karba muna wa'fu anna Allah kai muna afuwa ko ba karan bane ka yafe muna kenan waghfir lana sannan kuma Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin mu fansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai wannan addu'a ce muminai sun ka kulle da ita kuma surar ta ƙare da ita malaman da ke kula da munasaba waɗancan cikin tanasuko tanasubo tanasuko ayat cikin musaf da darus sahaba sai sun ka ce to da muminai sun ka tabbatar da Allah shine yana da cikakken ilmi yana da cikakken kudra kuma yana da cikakken rububiyya to sai suka roƙe shi ala muqtada hadhihi al kamalat tunda lahu kamalul mutlaq tunda sun san shi kadai ne zai iya waɗanga abubuwa sai suka roƙe shi wannan to abinda nake son na fitar na amanta a can inda mun ka zo wajen fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ina fata an fahimce ni wajen fitar da mawdu'ai na alqur'ani na fata ana fahimta ta ad-dirasatul mawdu'iyya to shine nake so in dan bada misalai akai ana iya fitar da mawdu'ai na alqur'ani ko kalima daya ko kalima biyu a hada su ko kuma fiye da kalima biyu sannan ana fitarwa daga kishiya to wannan ina son mu san shi da kyau kuma mu gane shi da kyau wajen fa yaghfiru liman yasha'u Allah yana yin gafara kaga maudu'i na maghfira da abin da ke sa a samu maghfira da abin da ke sa ana a samu maghfira ta Allah da wane ne Allah ya ma gafara su wane ne suka waɗanda Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a cikin hadisi maudu'i ne mai faɗi fa yaghfiru liman yasha'u da yace wa yu'adhibu man yasha'u azaban nan akwai ta duniya akwai ta lahira su wane aka yi ma ita me yasa aka yi musu ita a nan duniya su wa za a yi ma ita a ranar tashin alkiyama me yasa za a yi musu azaba nau'i nawa akwai na azaba a duniya alhissi wal ma'anawi nau'i nawa azaba akwai lahira alhissiya wal ma'anawiya abu ne mai fadi yana da abin ka wallahu ala kulli shay'in qadir ala da iko akan komi al qudra qudra Allah da dalilanta da qudrar dan adam abinda Allah ya bashi iko da abinda yake yi da wanda baya iya yi ina fata ana fahimta ta sannan kuma eh abin nan wallahu ala kulli shay'in qadir wajen amanar rasulu manzo ya yi imani ko ba kadan bane kalima ta imani da ma'anar ta lughatan wastilahan da nawaqidul iman ko ba kadan bane da kuma al musabbitat anil iman da asbab allati tuqawwi al iman duk mawdu ne kana fitar da su a cikin wannan amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih menene an kasauka manzo sallallahu alaihi wasallam shine al qur'ani bayanan shi gashi nan kullun amana billahi wa malaikatihi kaga ma al imanu billah shi ma mawdu'i ne shi yasa wani malami da ake kira Umar Dr. Umar Ashkar ya ɗauki dukkan waɗannan rukunin imani ko wani sai da littafi a kansa. Imanu billah ya masa littafi wa mala'ikati wa kutubi mala'ika ya musu littafi rusulihi kutubihi wal yawmil akhir al qadr khairi wa sharri ya masa abin nan. To kaga imani da Allah rukunninsa da kuma yadda ake tabbatar da shi imani da mala'iku imani da ranar tashin alkiyama imani da kaza duk dai yana buƙatar suka sai kayi bincike a kansu. kuma abin yana da yawa tunda imani da Allah da asma'ihi da sifatihi da rububiyatihi da kuma af'alullah subhanahu wa ta'ala da tanzihullah subhanahu wa ta'ala mushabatul makhluqin mawdu'i ne mai fadi wa mala'ikati wa kutubi da tafan Allah an gane ko littafan da Allah ya saukar ad-dirasa al-mawdu'iyya ta'silan wa tatbiqan wadanda an ka fade su da wadansu littafan ma wadanda Allah bai fade su ba a cikin alqur'ani sauran zamu imani da su a jumlace sauran kuma a tafsil abin da zo cikin hukunci nasu wanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani mu imani da shi ina fata da fahimta ta ga alkur'ani wanda shine sha kundum gaba daya wa rusulihi wal yawm wa rusulihi manzannin Allah adadin su an gane ko kamar da cikin hadisi ingantacce 313 ina fata mace ni da kuma dalilin turo manzanni da'awar manzanni mawdu'ai ne masu yawa an gane ko sannan sauran rukunan imani su ba sai kai bincike kansu da kaddara da sauransu kullun amana billahi malaikati kutubi rasuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli bai dace a bambanta ba kaga wannan yake nuna cewa masu bambanta tsakanin annaba su ce sun imani da wannan ga annabi ko ba su imani da wannan abin ba matsala ne ko sun yi imani da wannan littafi ba su imani da wannan littafi ba kamar kiristoci da ba su imani da alqur'ani ba amma sun yarda da attaura da injila kamar yahudawa ba su yarda da alqur'ani ba ba su yarda da injila ba sun yarda da attaura da kuma yan qur'ani da suke cewa sun yarda da alqur'ani amma ba su yarda da hadisai ba kaga sun bambanta tsakanin Allah da manzo bincike ne mai yawa ina fata ana fahimta ta wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir an gane ko ya ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ina fata an fahimce ni kaga ni rashin imani da hadisansa kaga ba a yi masa da'a ba wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu mawdu'ina ghufranaka rabbana wa ilaykal masir makoma ga Allah subhanahu wataala take ita ce kiyama kaga bayanin kiyama da halayenta da yadda ake mai da mutum zuwa ga Allah lokacin da zai mutu da halin da mu'mini za su mutu da halin da kafirai za su mutu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan ya nuna shari'a ta musulunci mabniyatun ala taysir kaga na alqawaid alfiqhiyya sai ka karanta su misali alwajiz fil qawaid alfiqhiyya na Muhammad Sidqi Barno da kuma mawsu'atul qawaid alfiqhiyya ta Sidqi Barno kaga ka'idodin shari'a yadda an ka gina ta an gane ko da usulul fiqhi da kuma usulul mazahib yadda anka gina su littattafai da anka kan usulul mazahib laha ma kasabat wa alaiha maktasabat nan zunubi na da lada da fa'ida su da kuma tasirin su a duniya da lahira ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا حكمتين النسيان في الشريعه الاسلاميه ده حكمتين الخطا في الشريعه الاسلاميه ده كيفيه التعامل مع الاخطاء يعني كما تعامل السنه ما موضوعيني ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ان هنيني اما مي اكن في دشي wato ba a hana Allah subhanahu wa ta'ala ba addu'a ce ina fata ana fahimta ta ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا الله يدوكم منا duk da yake Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yace akwai wani abu da an dauke muna misali cewa in an tilastar da kai al-ikrah a shari'ar su su magabata bai shiga cikin abin da zai sa Allah ya dauke maka nauyi dan an ce innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada in sun ka tilastar da ku kun ka yarda to mun ko sai an ka dauki mun al-ikra rufi an ummati al-khata wa nisyan wa mustakrihu alayhi man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti a cikin littafin sa daf'u iham al-ittirab ana ayatul kitab yace abinda ke nuna wannan saboda waɗansu mutane da aka kama aka ce musu su yi shirka suka kiyasi aka ce su je su dan gabatar da wani abu ko da zubabu ne sai gona ya gabatar da zubabu kuma shiga wuta saboda shi yace wani ke nuna cewa ikrah a wajen su ba dauki musu shi ba an gane ko to almuhimmu dai bincike ne kan annisyan da alkhata da ko kuma al'azar fi shari'ati al-islamiyya ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا العفو يا ذاك الدراسة العفو تأصيلا وتطبيقا الآيات التي تدل على سعة عفو الله وسعة عفو الله سبحانه وسعة عفو الله سبحانه وتعالى ده أسباب العفو ده أنواع العفو إلى فتح أنا فهمت تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كذا واغفر لنا الغفران من يبقى شيء وارحمنا ده رحمة الله سبحانه وتعالى ده أنواعها في الدنيا والآخرة ده مراتبها ده أسبابها ده ما يمنع مغفرة الله فانصرنا على القوم الكافرين كتما كما كمتاني كافرين الكافرين كافرين يسا أنك الكافرين إلا تي سبو ده سنة كافرين ممكن يمقى الله يتما كما أكنسو إن سن زمو من أي شيء كنا بابو فانصرنا على المؤمنين إن فتانا فهمتها سيئ مؤمنين فاسكي الظالمي سيئ مؤمنين الله يتما كما أكنسو zalimcin da yayi Allah Allah ya taimake mu akan shi ko ba ganin bane wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah anan kafin mu karkare karatu akwai nukta guda mai muhimmanci shine cewa littattafan da aka yi kan munasabat nan ba bainal ayat ba littattafan da aka yi akan al-munasabat imamu suyuti yana littafi kan munasaba farkon sura da ƙarshen sura littafi marasidul matali fi tanasubil maqati ne an gane ko fi tanasubil ina ganin matali wal maqati cikin wani littafi imam suyuti ya ta kokarin ya kawo alaka tsakanin farkon sura da ƙarshen sura in yace ƙarshen sura kuma ba dole ba sai aya ta ƙarshe wani lokaci ma'ana maudu'i da tattauna tattauna a ƙarshe mun gane wannan to da da ya zo a cikin wannan wuri sai ya nuna cewa abinda suratul baqara misali ta buɗe da shi da shi ta ƙare banda sura wadda take galibi da maudu'i guda take magana kenan da shi ta fara da shi ta ƙare irin su qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga da duk maudu'in tauhidi ne baqara da mi ta buɗe ta fara da zancen zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi kaga alkitabu zai alqur'ani na algaibu kuma mun san gaibi rukunan imani ai galibi suna cikin gaibi ko ko mu ce su ma su ma gaibin ne yu'minuna ba imani bane to su ne abin da ta buɗe da su ta ƙare da su amanar rasulu kaga zancen imani ne bima unzila ilaihi min rabbihi qur'anin kinan zalikal kitabu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi su dai na zancen rukunan imanin da gaibi ba sani ko mun fahimta ba sannan ya faɗi wata munasaba kuma a cikin suratul baqara sai an ka ce aba wastakbara wa kana minal kafirin wajen shedan ko wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin kalma ta kafirin an ka mai amfani da shi ko to fansurna ala alqawmil kafirin a cikin suratul abin nan suratul a'raf sai an ka ce ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين كاغنا سجود أنك بياني كو سي أنك تشي إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون mun gane wannan wannan at-tabirul qur'ani ustad dr fadl samar ra'iya ka wannan to almuhimmu dai wannan littafi yana da kyau dalibi ilimi ya same shi shi marasidul mutali farkon sura da karshen sura ka kawo munasaba yana tare da kai shi abin nan shi ko tanasuqud durar fi tanasubi suwar shi ko yana bayani ne kan in wata sura ta kare to sura za ta zo bayan ta menene alaka tsakaninta da ita suratul baqara ta kare da amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli zancan imani ne da mi da Allah da kuma littafan Allah kuma kadan bari da manzannin Allah to suratu ali imrana nan bida nihayatul baqara da bidayatul ali imrana tunda nan tsakanin sura da ta kare da wanda za ta zo ba wancan ba wanda farkon sura da karshen sura shi ko sai fara da alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga kullun amana billahi nazzala alaykal kitaba wa kutubihi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudal nas wa anzala al-furqan ina fata na fahimta ta sannan sai ya bayyana cewa suratul baqara ina fata an fahimce ni da ita da Ali Imrana da duk surori da sun ka zo bayan Fatiha tafsili ne na tauhidi da abin da suratul Baqara ta zo da shi sannan ghairil maghdubi alaihim waladdallina al maghdubi alaihim duk kafiri Allah ya hushi shi amana an kace Yahudawa saboda su ne sifar ta bayyana gare su saboda suna da ilimi ba sa aiki da shi ad-dallin menene su batattu duk da yake duk kafiri batacce ne amma kuma nasaru su suka dauki wannan rabo saboda su suke da aqida wadda da ganin ta ba aqida ce ta gaskiya ba to suratul Baqara duk inda kaga ahlul kitab sai ta fassala Yahudawa. Ya bani Isra'ila, ya bani Isra'ila, ya bani Isra'ila wa idnat jenakum, idnat jenakum, ana magana ne kan Yahudu, al-Maghdubi alaihim. Ali Imran ita ko sai ta fassala Kiristoci don ita ta zo da zancen Isa, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm inna mathala isa inda allahi ka mathali adam wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi ma unzila ilaykum ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi ana magana sunan jashi ne kristoci ne ina fata ana fahimta ta galibi ta zo ne ta yi bayanin abin ga wato dai almuhimmu ita tunda al-maghdubi alaihim fatiha tana ana magana kan yahudawa galibin abin da yazo cikin bakara na ahlul kitabi kan yahudawa kari ad-dallina tunda nasaru ne shine yazo na biyu to ita ko galibin abin da ali imran ta yi magana akan shi an gane ko to na kiristoci ne duk ana iya ambaton yahudawa a cikin ali imran kuma ana iya ambaton kiristoci a cikin suratu wato al-baqara to wannan shine abin da zamu iya wato karewa da shi kuma sai mu karkare da wannan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خيرا امين